إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله فان اصدق الحديث كتاب الله وخير الحديث حديث محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد السلام عليكم يا جماعة المسلمين gashi Allah subhanahu wa ta'ala ya kaddar mu a markaz ahlu sunna wal jama'a wanda kenan unguwar karkada a birnin da magaram yau muna sha uku ga wata na zulka'ada hijira shekara 437 wanda ya dace da sha shida ga wata na takwas shekara 2016 yau insha Allah za mu yi darasinmu na 75 a wannan littafi alwajiz في فقه السنة والكتاب العزيز كهنا alƙashin darasi da aka sa namu yana ga sunna ne na mas'alar sujudu sahawi an wa bayanin da muka yi a can mun ambaci wasu wurare guda biyar wanda na ambaci bayani na sabanin magabata kan asalin abin da ake ma sujudu sahawi wasu na ga in kai ba'adi ta yi wasu na gan kai kabili ta yi duk da ba'adi kalmar ba'adi ta yi na sanar karar ya zo na dukkan mantuwa idan kai soja da basalam ta yi to abinda yake magana muka ambata inda yake nasi guda biyar wuri guda biyar wannan hukumci ya zo karara kenan a nan a wannan wurare guda biyar a nan tunda nasin ya tabbata kun ba wani saɓani kawai nasin mutum ya aikata yadda manzan Allah ya hodi ko ya aikata shi ya yi haka ne bayani na wuri guda biyar shi ne masala ta harko inda mutum iya sallah imaraka ta ɗaya ko ta bidi a sallah bai ida ba bai ida ba sallah he sallama kadara raka ta biyu ce ta uku ce dai bai ida bai sallama nan karara a nan salatar ma'aikace da ya haka abinda ya yi da ya kare ya gyaro sallah sai sujada ba'da salam nauna tabbas haka yau kana gare shi haka a wuri inda ya kara raka'a ta biyar nan kari kinan ka kara akan sallarka akan raka'a ce ka kara ko ka kara kuma sadaka ka kara wani rukuni ne ko sujada ka kara wannan ayakace nan ma sujuda ba'da salami haka ya hukumta a wajen hudi wajen umarni na mutumin da ya mance zama na harko sallah mai zama biyu sallah mai zama biyu a zaman harko he ka mance ka meke he ka zarce a nan abinda ya ce kakka dawo bayan da muka yi ba in ka daga ka meke tsaye cak don cewa fadinsu ta maka'iman in ka ce ka kaf gaba daya tsaye na ma wata magana wasu malamai na bayanin in ka taso idan hannunka daya a ƙasa ko ka dan taso ka meke ba suke da ba akwai wahala kam gaskiyar magana na sun karacha fa nusta makayaman kenan matuƙa ka dago ko da ka raba da ƙasa in dai kana duke ba a ce ka meke tsacak shi ce sai in ka meke tsacak ne kenan ka meke tsacak bayan ka taso daga zama na farko baka zamana ba in ka tsaye cak ya ce falayar ji da kakka koma haka mana da kan mutum ya koma bayan ya maida tsaye cak a nan me zai yi kare sallah gaba ɗaya kaf in ka kare sallah ka sauran sallah ka ka kare ka yi ta kawo annabi salati komai ka kammala maimakon ka yi sallama baka sallama sai ka yi sujada guda biyu wadda ake masu suna kabul salama kenan ka yi sallama shi kenan ka yi sujada guda biyu shi kenan sai ka yi sallama sallah ta ƙari inda ka meke baka dawo ba kuma magana ya ce inda misali ka zabura baka meke tsaye ka ba sai ka tuna ashe a ko zama ya ce sai ka koma sai ka yi zamuna ka yi tahiyyarka a nan ba ƙabil ba ba ne matan gane magana ko an ameke ka a dawo a ci gaba an kare a ƙabil salam idan an zabura ba a meke ba aka koma aka zamna ba ƙabil ba ba ne mashi wuri na uku da ya magana kansu sai masala ta hudu inda mutum ke kokonton sallah raka'a ta biyu ce ko ta uku ruwan musulun kenan da nan ya ce idan mutum ya kasa samun bakin zaren kana biyu ce ko uku kenan kana garantin biyu ta uku ce kake da matsala kanka ya ce a nan sai ka ɗauki an baka samu bakin zaren ba sai ka ɗauki garantin biyu kenan ko ko ku uku ce ko hudu sai ka ɗauki uku sai ka ɗan gini ka tabbatar da ita ya ce a nan in ka samu wannan kenan in ka ƙare sallah za ka yi sujada a nan za ka yi ƙabilin salam duk da fikin malikiya tana ka an huzu ya ce ba adi in mutum samu saɓani san shakka ƙabilin wannan uku hudu ka ɗauki kaɗan kai ƙabilin salam su a nan suka kawo magana ya suka ba adi a malikiya shi a nan shahara amma kasar nisan ƙarara na musulmi sauran wurare ca ya kai ƙabilin salam ca ya kai ƙabili kenan za ka yi sujada guda biyu kafin sallama sallah kenan za ka ɗauka uku ce biyu ya ka ɗauka biyu ya ka ci ko sauran sallah in ka kare komi ka yi ta yaka na kada komi ka kare maimakon ka yi sallama ya ka haɗa ka yi sujada guda biyu wanda ake ma suna kabal sala inda ha uku ce ko hudu uku ce ko biyu don ta musu karuwa ta tabbata ya ce inda kake shakka uku ce ko biyu misali ka san wani ce kuma bai kuma ba ka tariya tun da kasan matsala dai da kai ta yi ka gano a aini na fatiya na sura kuma na sallah mara fatiya a nan kenan ka samu kenan uku ce ko to tun da duk da cewa ka tun da ka samu matsala ta kokonto amma daga baya kai ka samu mai karhin uku ce yanzu to ana sai ka bar ta a uku amma duk da in ka kare a nan ne ake ba da salam inda an samu rinjaye ka samu inda kai karhi ka ɗauki ɗaya da kai karhi to tana samun shakka ta shigo cikin malamanka annasan hadisi ya kawo anan yake ba'd salam kiran bambancin magana biyu inda ka kasa samun bakin zaren ne ka dauki kadan nan nasin ya kawo anan ka kai kabili inda baka samu bakin zaren ba ka dauki kadan amma inda bayan ka samu matsala uku ce ko hudu bayan ka tsaya ka tariya kai ka rinje da kai ni je uku ce nayi ka dauke mu kadan kenan kenan ko kenan anan ka dauke mu yawa to anan nasan da makaranta baya sai ta anan kai ba'd salam na wata an gane magana ke wani wurin guda biyar sunan nasi karar ya zo aka yi hukumci annabi a aikace ko a hudi hukumce ga abin da ya aikata sauran wurare na ne malamai ke kai da kawowa to kinan irin wani wuraren hatta fikin malikiya cikin mutasar alil iya ta wasa in gudun awo kira iya ta sallah ta yi ko kabila ga auren ba da ko ba da kawai kabili sallah ta yi illa ya ce abin da aka yi so wajen raki ka yi kabili wajen ƙari ka yi ba'adi abin da ka fikin malikiya magana ta gaba don wuri mai rikici ma gaskiya magana magana ta gaba ta masala wannan ta sujudar sawi menene ake ma sujadar abu qat'an dukkan rukuni ba bukata dole ka kawo yanzu misali da yanzu ka misali sai fatiha ko wata ruku'i ko sujada abin da yake da rukuni anan in ka bar shi ba magana kabul ko ba'adi kabul ba'adi ba sa gyara shi yin kabuli ko ba'adi ba sa gyara rukuni dole ka kawo shi in ka bar shi inda ake a wurin da abin da ba rukuni ba ko ko a nan ma to menene abin da ba ake masu jira ba muka yanzu misali akwai masu ganin in ka bayyana wurin asir cewa za ka yi badi in ka asir cewa bayyana ka kabili haka yake fikin malikiya ko kuma sa'alar idan ka bar sura wajen raka'a ta biyu ta farko wasu sai su kawo a nan za ka kabili to wasu na ci a'a suna gaba hujjar haka kawai imamun nawawi cikin shar musulun da ya kawo ya kawo na masa ba shi kadai ba kan cewa bai ga wata hujja kwakwara ba za a madogara kanta kan cewa dan ka bayyana wurin asar cewa a ce kai kabli saboda ka ruwaya ta tabbata annabi sallallahu alaihi wasallam sahabbai suka ce wani lokaci yakan wani lokaci yakan bayyanar da da aya idan ce aya ta akwai ta aya ta Qur'ani ta wata sura yanzu kin har sura ta karshe ta muzammil ta yi ta ibnu lagu ta yi zaja kuma a su aya ce han kan ka dauko can can ta cikin wannan bakara eh ta magana bai shi to kenan irin wannan shi ga yake cewa mi annabi kenan wani lokaci kun balle mutum ba da gangan ba da mantuwa duk asali abin da ya yi wurin bayyanawa ka bayyana asace ka asace kuma zanto annabi da gangam iya bayyanawa to ina ga mutum da mantuwa ne sai ya bayyana kan wani ce gaskiyar magana ba wata kwaran madoga za a ce dole anan ya kayi ya kaya ba adi ko da ka wuce tun da mantuwa ce kai abin da ma wani wakili kenan nan ma magane misali ce ba ka iya mace ba fahimta ce wasu ke kawo a yi ba a wannan wurin ko wurin bayyanawa ka asace ce kai kabili babu nasi karara kurin fahimtar ƙari da aka yi ko raki sai suka yi na hukumcin gaske magana haka masalar barin sura a raka'a ta harko ta biyu shi ma'anan malamai da dama suna ka cewa babu magana ta albani cikin salatin nabi ya kama masalar na jawaz halitta gajarta sallah akan fatiha an kai sallah ta yi akwai ruwaya ta raka abu hura cikin sai musulun wanda yake magana cewa wanda ya karanta fatiha ta isan mishi amma wanda ya kara karin alkhairi ne cikin sai musulun ke wannan ruwaya kakin ta halitta sallar bice ya kabul ba haka wannan yaron wanda yaron mu'az wanda ya sallah bayan mu'az mu'az bin jabal ya yi dogo sallah yaro ya cire mu'az ya karanta bakara ya cire ya sallar shi ya kare ya tafi gida bayan ya tafi aka ba aka ba mu'az labari kaga wane ya yi ana sallah ya cire ya sallah shi ya tafi shi ya ce wannan kuma na hauki ne ya za ana sallah ka cire ka tafi ka ka sai mutane an ɗauki ɗaukar magana suka ɗauki wani magana ta mu'azu aka yi ma yaro ayin mu'azu ya ce kai mu na hauki ne kawai na kuma mutane wannan aka je ma aka yi ma yaro mu'azu ya ce kai mu na hauki ne wannan yaro abin ya mai ciwo da sai ya je ya ga annabi labari shi mu'azu ya je ya ƙara wannan yaron cewa suka gama can ne wajen annabi sallallahu alaihi wasallam aka dauko magana yaya yace su da wani ana sallah waye cire ya take shi kuran annabi kira bai bai mai zagi ba kira yaro kai yaro me masala me yasa ana sallah ka cire kai ta ka tayyaka yace ya rasulullah mu'az sallallahu alaihi iya zuwa wajen ka iya sallah isha kan ya zo dare yake musa annabi annabi yana jin sallah isha iya janta yace yana dare kuma shi ne limamin ungomu in ya zo in goma heja dogo sura wata ruwa ce bakara ce maja ban dama gari yayi shi ne sa na cire ne sallata na tafiyata ana annabi ya ce ya mu'az ta ce yaro to sallar da kai kai me ka karanta ka tahi a taka ta ce ya rasulallah ni dai na karanta fatiha bayan fatiha na roƙi Allah aljanna da neman tsari daga wuta amma ta rasulullahi in nabi ka sallah kai ko mu'azu ina bin ku sallah kai da mu'azu in kuna sallah ina ji kuna wani gunguni ban san ba abin da kuke hudi kai da mu'azu ina ji wata dandana mai dandana abin ba ka jin sauti amma ba ka gane abin da ke hudi shi ne mun ce gunguni a gunguni ku shi na Hausa ina ji wani gunguni da kake kai da mu'azu ne ku sallah me kuke cewa na ce annabi ta yaro haulaha nudan mu ma a nan kin ne neman aljanna ne matsayi daga wuta mu wajen ta'adda ta mu a nan a takaice mene annabi ya juce mu'az a turin an tukuri fatana mu'az kan ka zama to mai fitina mutane annabi ya mu'az fada kwarai annabi ya bata rai kan mu'az dogo sallah da ya ja annabi ya bashi misali kaga jan ma suratul a'la suratul shams suratul layl ka karanta su mun maimakon ka ja dogo sallah ka ja bakara annabi ya rubuta kawo kamar albani ya kawo wannan babu wani masala yayi baban wadatuwar sallah in ka gata ta kan fatiha ta yi sun su fatilata nabi na albani ya kawo magana kinan karkashin wannan to ina maganar cewa kabili inda annabi ya ce bai kabili ba annabi tabbatar bai sallar ta yi kinan wa a takaice shi ne tamu kenan wannan wurin da muka ambata guda biyar mutum ya rike su wannan su nasi na karara a nan ka san abin da za ka yi nan kabili nan ba'adi sauran wurare kuma ijtihadi ne wanda karin jas kuma wallahi alam Allah amsa aiki
wurin da mutum ya yi sallah sai yake tunani ko ce ko sai To.
amma ya sami yaƙini uku ce a wannan magana kuma aiki na kare ana magana inda kake kai rinjaye da uku ce uku ce ko biyu daga baya ka samu dan rinjaye kai uku ce nan da za- a nan da za ka yi a a nan baka komi shi a nan an ka kare aka nassin yin ba a ta salama a wannan wurin eh kadai kadai zaka ji eh yawwa ka cika taudu ba a kiran inda zamu tashi a insha Allah zamu tashi muna cikin azumi na yawm arfa da gairar hajj azumin ranar arfa ga wanda bai haji da magana azumin ashura da kwana guda kayan ashura kenan tasuwa mun karanta hadisi na abu qatada wanda ruwat imam muslim ya rutu na amai tambaya an wa manzo Allah tambaya akan azumin ranar arfa yace musu yana kafara shekara guda da ta wuce da shekara guda mai zuwa aka mai tambaya kan azumin ashura shi yace shi kuma yana kafara shekara guda wadda ta wuce kan bambancin ashura da tasu eh, ashura da na arfa shi alfa shekara biyu ne wadda ta huce da mai zuwa ashura shekara guda wadda ta huce kina inda za mu tashi insha Allah an umar fadal bint al-haris anna nasan tamaru indaha yawm arfa fi siyam rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa qala ba'dhum huwa sa'im wa qala ba'dhum laysa bi sa'im fa arsalat ilayhi bi qadh laban wa waqifun ala ba'irihi bi arfatin fashariba fashariba wannan ruwa imam bukhari ka muslim ya aka san aka cika san abi dawud abin umar fadl take cewa mutane ana nasan tamaro inda hayo ma'arafa mutane a wajenta kenan an samu rikici jayayya ana rigima ana ana sabani cewa shin manzo Allah yana wasu suka ce annabi ya azumi wasu suka ce a bai azumi ran arfa kenan ba a san ba wanne ne iya azumi ko bai azumi kasa mata ita ta ce fa'asalata bi qadri laban he ta aika mishi da wani makayi da madara akai me dan an sai san madara kin in ya azumi an gano in bai yi za a gano ga amsa kasa mata da hikima shikenan ta aika ta kai wannan madara a lokacin huwa waqifun bi alaba idi bi arfa iya iya saman raƙumin shi a hilin arfa ya amsa kuma fashari ba ya sha kenan biyu ba azumi saboda shi arfe yake eh magana kenan wa ana abi qatafan bin tarif al-mur- al- al-murri qal سمعت عبد الله بن عباس رضي الله عنهما يقول يقول حين سام رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم عاشوراء وأمر بصيامه قالوا يا رسول الله إنه يوم تعزمه اليهود والنصارى فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فإذا كان العام المقبل إن شاء الله صمنا اليوم التاسع قال فلم يأت العام المقبل حتى توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وانا رواية إمام مسلم يروته هكا أبو داود abinda abu katafa nake cewa bin tarif na ji abdullahi bin abbas iya cewa iya wannan magana lokacin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya azumi na ranar ashura kuma ya umarni a yi azumin ashura kusan da kayan ramadan shine azumi na farilla sai sahabbai suka ce ya rasulullah ya manzan Allah innahu yawmun tu'azzimu al-yahud wan nasara wannan rana ce wanda yahudawa da nasaru ke girmamawa kenan dan kadda ayi koyi da su kuma suna ga abin an dace da su suna wannan azumi sai manzan Allah ke cewa sahabbai fa idza kana al-amul muqbil insha Allah sumna al-yawm at-tasi' yace in Allah ya kai mu shekara mai zuwa in Allah ya yarda Allah bai daba in Allah ya rada za mu azumci rana ta tara asalin tasuwa kenan don saba ma yahudawa a yi mumi tara mai goma wannan falam ya ati mukabil lokaci shekara mai zuwa Allah wani manzana bai kai ba hatta tubin manzana Allah bai cikawa akan bai kai ba kuna kashi kan shar'anta azumin tasuwa yan wannan masala malamai wasu na kawo ta kan cewa manzan Allah wai yayi koyi da Yahudawa dan me yasa akwai ruwaya irin wannan cikin sai musulun annabi sallallahu alaihi wasallam lokacin da ya zo Madina ya ga Yahudawa suna wannan azumi na Ashura sai yake cewa ya tambaya me yasa suke wannan azumi na ashura aka ce ai rana ce da Allah ya tsiratar da- da Musa daga hannun Fir'aun ya ce ai nan haƙo mai Musa mu muka cancanta ai mu muka kusa da Musa a kansu annabi ya wannan azumi kuma yasa aka yi ce nan manzo annabi sarwa kenan ya koyi da Yahudawa har sai ya kawo magana na magana koyi da magana Maulidi da sauransu ko eh yan wannan annabi sallallahu alaihi wasallama wanda kan hatta sai cikin sai musulmi a cikin littafin wanda aka ruwa na sai musulmi wanda manzon Allah ya yi bayanin hin dan haka ne annabawa ko annabi Musa ya kusa da su annabi ya yi ya yi su kusa da da Musa tabbas amma wai azumin annabi sallallahu alaihi wasallam ba ya yi shi ne akan mu- akan dan wannan yahudawa kadai in mutum ka cikin sai musulmi manzon Allah yana wannan azumi tun a Makka Qurayshawa ma na yi tun a Makka annabi ya kai mai hijira iya azumin Ashura cikin sa kowa cikin sa musulun kai manzo Allah ba su bane fara dama iyayi na wani abu da kare ya tabbatar da shi kuma kuma yayi sa- yayi bayanin hinsa kusa da Musa amma ba ya ce yayi ne wai dan koyi da Yahudawa ba ko Musa annabin Allah ne Yahudawa musulmi ne Musa musulmi ne dan saka ba ka san wata ma- ma- mas'ala abin da manzo Allah ya tabbatar na Musa addinin musulunci ne ba magana Musa da Yahudawa a gane yan uwa magana Yahudawa daban Nasarawa daban Musa daban Isa daban musa musulmi ne isa musulmi ne su ne huda suke addinin ba a kuma da musa iya munin wani na allah iya yake dokar ga allah wannan kuma ra'ayi ne sun canza addinin sun kawo da yawa a cikin addinin wannan ba ba addinin allah ba kiri yahudanci ba addinin allah musulunci ne kun san tana oyi musa musulmi ne isa duk musulmi ne wannan kun mabiya ne ne masu alaka ko dangane ga musa a ce yahudawa dangane ga isa ce ana kiransu don suna dangana da su amma hakikanin musa musulmi ne isa musulmi ne to kuma za a nan kuma annabi wani azumi ya tabbata yana yi tun ma ka hanyar hijira har ma iske su suna azumin kikin da muka yi wani azumi ne masharu kuma sama zala yana aiki da umarnin allah ne kuma a nan ci gaba ne ya yi yadda suke kiran kan masu musu goriya su mun yi su kusa da musan ma kiran madan musa ake yi mun yi su kusa da musan a takaice a takaice nan mene da kuke so ka maka tabbacin azumin ashura da tasu'a shi ne tabbata akwai maganar na tara goma sha ɗaya maganar sha ɗaya babu ruwaya ne ingantatta wata tabbata hadisin da ya kawo azumin sha ɗaya ga wata babu shi nassin da ya zo kurin tara ne da goma shi ma na ɗaya yayi shi ma zalama ɗaya yayi goma kurin yayi ga dalilin da ya kawo yin tasuwa sharan tasuwa wala bai kai shi ba daman kenan shine baban da muka yi na azumin ranar arfa da azumi guda kahin ashura da azumi guda na ashura shi ke na ƙasa magana zo sai siyamu akasar muharram siyamu akasar muharram azumtar da yawa daga cikin muharram ba ta duka ba da yawa azumi da yawa a cikin muharram na wata fiƙi wuce don ka ɗauka gaba ɗaya ne da a ciki akwai ha akwai sallah a ciki ko akwai kamar aka ce akwai sudu sauransu ya ce sai kawo ruwaya wadda imam muslim ya roto haka abu dawud haka tirmizi haka imam nasai ya ce ana abi horaita radiyallahu anhu qala qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam afdalu siyam ba'da ramadan shahrullahi al-muharram وأفضل صلاة بعد الفريضة صلاة الليل أبو هريرة رضي الله عنه كيتشوا من زان الله صلى الله عليه وسلم يأتي أفضل الصيام بعد رمضان أزمن ديهي bayan azumin ramadan mahicin watan da ya alhuma ke wajen azumi sai watan allah al-muharram a watanni a watanni da ake azumi bayan ramadan watan ramadan watan muharram shi yahi kuma wa afdalu salati ba'da al-farida salatul layl mai yiciyar sallah bayan bayan sallah ta farilla sallar dare tahi ko ta sallah muhimmanci da lada da garabasa wannan ya kare zuba ya kare maka magana yanzu don dalilin ka azumi ne kan sallah kawo azumin wata azumi da yawa cikin wata nan farko sai kuma masala ta siyamu a kasar sha'aban shi ma azumtal mahi yawa ko da yawa mahi yawan sha'aban sai aisha ruwa aisha ta ma ya kawo wadda bukhari ya kawo muslim ya kawo da sauran wurare abu dawud ya kawo ya ce ana aisha qalat ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم استكمل صيام شهر قط إلا شهر رمضان وما رأيته في شهر أكثر منه صياما في شعبان wannan ruwaya ta aisha radiyallahu tana ba da cewa ta ce ba ta gaba manzan salama istakamala siyama sharqat ba ta taba gaba ya taba cika azumin wata guda zungur gaba daya sai wata na ramadan kadai ta ce haka wa ma ra'aitu fi shahr aka sanu siyaman ban gaba wani wata da yawan azumi kuma a watannin ma wanda yawan azumi a ciki kaman wata na sha'aban kakin duk da maram me yasa anan akwai ruwa da ta kawo iya azumin sha'aban kusan duka a ce wannan duka rinjaye suwa ne wannan ruwa ta kara bayani ashe sha'aban bai kare shi gaba ɗaya ba amma ya azumi da yawa a ciki ko mahi yawa a ciki shi ne kurin maganar kenan azumtar mahi yawan wata shaban ya tabbata shi ma wannan za mu ga don akwai akwai hana ma hari ma da yi na azumi ranar shaka kau ranar ranar dubu hari ya hana ma gaba daya bala ce ya gaba daya Allah a takace ya azumi mai yawa a ciki kadu wannan iya kore maka masalar wata wani abu da ya shahara wajen wasu masu ibada na azumin wata uku a yi rajab a yi sha'aban a yi ramadan a wajen mutane gaga suna haka kamar kusancin allah ne a nan kai magana ce a baka san ibada haka bane ba ibada ba ra'ayi bace ba mutum mai sallah da wajen allah kullum ma kuma ce magana yahudawa ko nasaru duka shishigi cikin addini ga musu alakawa shishigi bari na iya ita ga musu matsala hatta ta aka wani abin da ake na na rahobananci na rashin arme na magana mata ko maza su ki arme rayuwa kana duk wannan aka ga ba abin da bai nikin Allah bane a a wajen su san Allah ne san ibadar Allah ta kai su ga wani halin su bisa komi sai kun yi ibadar Allah kamar da wasu wasu manzala yana raye cikin sahabbai wasu karamin wannan niyya ta wannan rubananci ko annabi ya raye wasu suka ce su sai niyya wani ce bai ƙara arme wani ce bai ƙara bacci cikin dare kullum dare sallah wani ce shi bai ƙara mace abinci kullum kullum azumi zai ko a ga tun mai san ibada ne mama zan ce musu a a ni na haiku tsoron Allah amma ina azumi wata ran ci ina ina da iyalai kuma ina kunci in bacci in sallah kashe ka ce famman ragib asun ta falasa minni wannan abin da na muku bayani ce famar kiba sunan tafi lati mini duk wanda ya kyamar wannan sunan ta wai gaba gaban ne ba bai daidai ba to bai ce bai tare da ni kaga ai sun so su ibada cikin su haka yana ba bane bana ra'ayi bane ibada ba ra'ayi bace ba da man adam bi ne yake kaga kuma sai ba san bautar Allah ne ana suka bautar Allah su ma wancan san bautar Allah kai sai baro su mutum ya tsaya abin da aka ce mishi wannan bishi shi cikin addini bai cikin addinin Allah bai cikin kusantin Allah kai azumin wata aku zungur lalle ka sha wahala amma ba cewa abin da Allah ta so ne kuma tsayin musan da ya san addini ya sa kai san Allah sa kai amma ba haka ba Allah ya ce ai wannan kenan magana kenan ta rashin cika wani azumi wata an baramta ba sai muna cikin hukuma da muna cikin mas'ala ta kwanakin da ake san azumi a cikin su shine ke jiro wannan yanzu sai al-ithnain wal khamis azumin litinin da al-khamis shi ma ya cikin kwanaki da ake son azumi a cikinsu sai ya ce an usamata bin zaid qala inna nabiyallahi sallallahu alaihi wasallam kana yasumu yawmal litinin wal khamis wa su'ila an dhalik faqal inna a'mal al ibad tu'rad yawm al ithnain wal khamis ruwad abu daud ya rutu Usama bin Zaid ke ba labarin cewa annabin Allah sallallahu alaihi wasallam an mai tambaya an mai yace kai ya kasance ya sum yawm litinin wal khamis iya azumin yana azumta litinin da alkhamis yace akan haka aka mai tambaya wa su'ila an zalik aka mai tambaya kan wannan azumi na alkhamis da litinin litinin da alkhamis sai yake ba su amsa kenan ga dalilin azumin waɗannan kwanaki yace inna amalan ibad tu'rad ayyukan bayi ana gabato ana kawo ayyuka na bayi yawmul ithnain wal khamis ana kawo aiki bayi kenan a kawo takardun bayin shi Allah a ranar alhamis da litinin Allah ana kawo takardun aiki na bayin shi kenan shi yasa ake zartarwa ake cewa shi yasa nake so a samu azumi a cikin takarduna a zartarwa ya kaka shan magana dalili dalilin wannan an kawo iya so a samu azumi a ciki duk da akwai ruwa a khasa ta zo daban kan mas'ala ta litinin ya kawo magana a ran nan litinin ran nan aka ahe shi ran nan aka aiko shi ran nan aka mai magana wayi wannan ya kawo magana wani dalili na litinin akwai ƙari bayan wannan ana ce ta aiko shi da ran da aka aiko shi yanzu da kenan nan mun tabbatar da azumin alhamis azumin litin da alhamis shi ma ya cikin kwanaki wanda ake son azumi a cikinsu sai kuma thalathatu ayyamin min kulli shahar azumtar kwana uku a kowane wata an abdullahi bin amar qala قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم سم من كل شهر ثلاثة أيام فإن الحسنة بعشر أمثالها وذلك مثل صيام الدهر وانا رواية ما إمام البخاري يروتو هكا مسلم يروتو مسألة مرة عبد الله بن عمر وانا بن عاص yake cewa manzana sallallahu alaihi ya ce mini sun min kullum shahar salasa ayyam ka yi arzimin kwana uku a kowane wata ya ce domin hasana guda ana lullimkawa bi ashar amsaliya ana limga kowata hasana gida goma ya ce wa zalika yin azumi uku a kona wata kenan kaman kayi azumin wata guda kenan kaman kashi kenan kaman kullum kana azumi da kenan magana kenan kaman ka azumin shekara ne tunda uku in kai za a baka lada 30 kenan azumin 30 kenan nimka gida goma wannan shine kenan fadala ta azumin kwana uku a wata nan kurin samun kwana uku a wata amma akwai ruwa da ta kawo a kwana ukun sai aka aka zabi sha uku sha hudu sha biyar a wannan ruwa ta gaba ya ce wa yustahab an takuna ayyam 13 wa 14 wa 15 amma a sha ukun da ukun da ake so ya zama ukun a samu ana mustahabbi da ke ba zai bane ba iya kai ukun ka uku da wata ka samu na fadala ko ku kai wata amma ana so ya zamanto sha uku sha hudu sha biyar kaga ana akwai misali wata karantarwa cewa a waka ka dauka kaman dole ne da ake kashi a sha hudu dole ne a in ka uku ma a samu da uku a watan ka samu uku ko da ba na kwanakin bane ba illa ana so a ukun kuma a zaɓi wannan kwanaki sha uku sha hudu sha biyar illana idan muka zo masala ta azumin alhamis za samu matsala azumin subudu ya samu matsala cikin nan to yanzu dai wannan magana da yi an so wannan kwanakin uku su zamanto sha uku sha biyu an abi zar qal قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أبا ذر إذا صمت من الشهر ثلاثة أيام فصوم ثلاثة عشر وأربع عشر وخمس عشر لما يتم أبو ذر إن ذاك أزم وتا وتا وانا كنا وتا كأزم تشاء شاهد وشابيا شنو ما روكم كنا كنا رواية دا إمام ابن ماجة أكثر مزيا روتو wannan kenan mas'ala ta azumi uku a wata sai siyama yawm fitr wa fitr yawm kuma nan azumin yau ka yi azumi gobe ka yi yau kana yi gobe ka sharuwa yau ka yi azumi gobe ka sharuwa azumin annabu dawud shi ma ya zo kuma ya tabbata ya kawo ruwa da imam bukhari ya roto muslim ya roto da sauran wurare in suna abin dawud sun sai ibn majah sun karuwa sai ya ce an abdullahi bin amr أن النبي الله صلى الله عليه وسلم قال أحب الصيام إلى الله صيام داود كان يصوم يوما ويفطر يوما عبد الله بن عمر دا كاو أنا كو أشان بايا مثل زمان قولنا من قانون ديوا أكن كم مسألة أزمي uku ko sallah kaza kaza a rage saboda iya cikin waɗanda suke da a cikin sabai masu ƙoƙarin ibada wanda kwarai a bangaren karatu bangaren sallah azumi kwarai ya kai ƙololuwa tun wuri da yawa kashe kibar misali na ka rage kaza ka rage kaza ai shi ne can baya ma na maganar azumi na na maganar da mai magana ka yi kwana uku a wata shi gani yake kurin kullum azumi zai dan matashi ta annabi jaji ta uban jaji zo ga annabi iya da matas an ce sabon arbi uwan mishi raunan dan gata kame armi kurin matar ko aka matar ba ruwan shi da ta shi ne tawa uban jaje ita wa tun da kata gidan nan ta ce wallah bai taba daga zananta ba amarya ka mishi yari da karama ka ko ta ce ko taba bai taba daga ta ba bai taba ka taba bare ba kurin ta ce ba ruwan shi ta kurin ba ruwan shi ta kurin ranar azumi dare zalla rayu tare kurin azumi sanda kurin abinda ana azumi kun bayan magana san azumi sallah katin ƙurani kullum a sauka annabi kira wuce ya ce labari ya same ni na magana iyalanka ka zurfafa ba ka kulawa da su ba magana ba ka barcin kirki azumi kuran ta haka ne na sauran annabi ce tuwa wannan gama ce ya ce wannan misali abin da aka yawa ya ce abin zama zaɓi yanzu a wata ya shi ne kamar misalin a kwana a cikin misali ƙura'ani ka yi sabaka a sati guda ce haɓar sun lafi sati guda abin ya shi ne haka zai kwana uku kullum saukaki kullum saukaki ya ce to sati cewar sun lafi ce to ne wace kwana uku kashi kenan kwana uku ka kara ka kai a nan mai kashi daga uku ba mu gana abu a rage tun daga wata guda ana ragewa ana ragewa aka zo annabi ce to daga uku fa ba magana ka ce kuma ya yawa daga uku mana ka ganin kada ka daga kan da qur'ani kasa da kwana uku akalla sa kwana uku kan ka sauke qur'ani kan ka sauka yace min daga nan ba magana abu azumin ma ana ragewa ana ci habar rasulullahi abin da karfi na ya kana rasulullahi ta annabi ya rage mace ci habar rasulullahi yace daga uku daga azumi azumi yace uku a wata kai azumi yau ka azumi gobe ka sha na annab dawud shi ma so yakiya annab ce daga wannan annab ce la fatar min zalika ce la fatar min zalika daga wannan ba azumin da yi iya ka azumin kenan yau ka sha gobe ka azumi daga wannan ba azumin da ke wannan annabi ce eh ya nabi mai kashe nan matsi da ya tsira mai ya tsira mai daga nan ka kauce sabka kwana uku to azumin ma ce kwana uku abin da ke azumi yau ka sha gobe ya sallah sallah ce ce kai barci iyalanka suna da haƙƙi na iyalanka idanka jikinka iya da haƙƙi kuma Allah ya da haƙƙi ka ba ku haƙƙin shi ka ba ku haƙƙin shi kenan ka kula da iyalanka kuma kai sallar kuma kanta kai barci aka ce a raba gida uku kana mutane kwarai suke sa amma daga baya da ce wallahi daga baya da nadama daga baya da tsuwa tsuwa abin ya gare shi kuma abin da kai mashi ma ko abin kuma bai iya azumi gobe azumi ya ta kai wata ranar sai dan kwana biyu ya sha ya sha tan an gomi kuma sai ramu su kwanakin da ya bari haka yana bai ce gaskiya ce wallahi da ma na amshi abin da annabi ya bari na ran gomi to mu kuma da dana da abin da ga muni azumin kwana uku kenan yanzu yana kuma kanshi haka ya taba ta wahala kenan wannan shi sa ake da yawa magana akan shi da akan shi ne annabi ce azumi mahi soyuwar azumi a wajen Allah azumin annabi Dawud shine kana ya sumu yawman wa yaftar yawman ya azumi yau kuma gobe ya sha kullum haka shi rayuwa sai yau dole karantar da mu yanda magabata kwarai suke son ibada doka ma sauran addinan ka doka mutane suke son kusantar Allah har sauran addini kaga mutum hata na ruwa nan cin san addini ne mutum da yake san san addini kaga nan illa abin ya saka shari'a yake daidai da shari'a kurum kakka wuce shari'a kurum duk san addinin ka sai cikin kwanaki da ake san azumtar su ashirin zilhijja ashirin zilhijja kenan kwana goma da watan zilhijja kwana goma da watan zilhijja ya ce wannan kuskuren na rubutu ne baiwa ai goma ga hijja sallah ce Ah, tara ne tara ne Eh, amma nan a nasan wannan kuskuren militai ne ba a azumi goma ga hijja ran sallar da ya ce ya cin kwanakin da aka na azumi a cikin su ko ana yi kanan ko da ya rubuta mun san kuskure ne kuran na bugawa Eh, tara ga wata ne kuma za mu ga ruwaya ta ma kai kawo Eh, sai me yake cewa yawa ya ce an hunaida bin khalid an imra'atihi an bada azwajin nabi sallallahu alaihi wasallam qalat كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم يصوم التسعة ذي الهجة ويوم عاشوراء وثلاثة أيام من كل شهر وأول اثنين من الشهر والخميس kashi ma dai bai kaba na wancan magana na goma ya ce a na ne gani makani ya ce hune da abin da ke ce matar suke ba labari ta samu daga ɗaya daga cikin mata a nasarar salama ɗaya cikin mata a nasarar salama take cewa manzana salama ya kasance ya sumu yau matisa a zilhijja yana azumin tara ga watan zilhijja shi bayan mai bayani wannan annabi an samu arfafi kenan annabi an samu yawan duk a rayuwar shi haji ɗaya haji ɗaya kenan wancan magana tana nan a hilin arfa wanda yake arfa bai za mu ga magana ba a yi ma wanda yake arfa wanda yake wanda yake arfa wanda bai arfa ne aka bashi damar azumin ran arfa to da annabi kenan yayi kaka dauka wa arfa ne na arfa mun ka bi ba arfa amma ai ka haje zo haji annabi duk shekara ɗaya haji wanda ga talai mai cikawa da turowa yake bayan fata haji ma turowa yake ana ana ana haji shi yana can madina kenan wannan a shekara da kenan da bije ba wannan ne kenan maka bane ba ko bije haji ba yana azumta tara ga wata na zulhijja wa yawm ashura da kwana na ashura goma ga wata wa salasta ayyamin kullu sa da kwana uku a kowane wata ya azumta a wannan sanayin min shahr farkon litinin ta wata da alhamis mai bi mata duk da akwai ruwa ta tabbata nan ga bikam kamar ya rage ruwayar akwai ruwa ta tabbata cikin tawar muna na albani ya kan ruwayar na wani nau'in azumi uku wanda ya yi na ɗaya ɓangaren rashin wahala ya yi kuma rashin shiga mushkila ko shubhar azumin sabudu bai ciki ka huta baka shiga alfarman kwaɗaya menene azumin idan wata ya tsaya ka yi azumin litinin ta farkon wata ka yi azumin alhamis mai bi ma wannan litinikin kuma da alhamis mai zawa ta gaba ka samu uku kuma kwanaki wanda ake so kuma baka mashikilar suru ta talatin sha uku wata sha uku wata baka wani matsalai da in wannan ne na sha uku sha uku sha biyar iyayewa ta dace da suru ko na shiga da mutu ka gana baka shiga ba kuma ka azumi kuma ka huta ka yi litinin ka huta aka yi alamishi kuma sai sati kuma ka yi na uku wannan ya tabbata kan haka kuma ya yi inda uku za ka a watan ya yi rashin wahala kuma ya yi shiga mushkila shi ba baka barin mushkila ko daya kuma ka samu uku a kwanakin da ake so a yi kenan magani azumin litinin ta farkon wata alhamis mai bi mata da alhamis ta biyu haka yake azumin azumin shi ma na kwana ku a cikin wata sai al'ayyamul manihiyu an siyamiha nan ku zaman kare kwanakin da aka ake so a yi azumi a cikinsu yanzu kuma za mu tashi magana sabuwa ta kwanakin da su kuma aka hana azumi a cikinsu yau mal'id yau mal'id idai ne yau mal'idai kwana biyu na idi biyu kenan rasallar layya da sallar azumi wannan kwanaki kata'an haramu ne a yi azumi a cikinsu عن أبي عبيد مولى بن أزهر قال شهدت العيد مع عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقال هذان يومان نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صيامهما يوم فطركم من صيامكم واليوم الآخر تأكلون فيه من نسككم وانا رواية إمام البخاري يروتو حكى مسلم سروتو دكا bayan irinsu abu dawud tirmizi da ibn majah abu ubai da maula bin hadar ke cewa na halarci idi tare da umar bin khattab radiyallahu anhu sai umar ke ce musu hadani yaumani wa'annan kwanaki biyu ne wasu kwanaki ne guda biyu wanda nahar rasulullah sallallahu alaihi wasallam an saya mihima wanda manzala sallallahu alaihi wasallam ya hana azumtar su yace su ne yawma fitrikum min siyamikum ranar buɗe bakin azumin ku ranar sallah ta azumi wal yawmul akhir kwana na biyu da aka hana azumi a cikin su wanda ta'kuluna fihi min sukikum wanda za ku ci yankan ku na ibada da koyi shi ne sai aka hana ku azumi a cikin su yanzu kenan mun cikin kwanakin da ba azumi ranar sallah ta idi ko ta layya sai ayyamu tashriq kwanukan yinyani ana ce ana ana kan tashriq saboda alhazai suna shanye nama a rana saboda a wasu na ce don mai ka ce ba a yanka yana sai hada ta hudu wani dai shi dai sunan a yamta shirik kwanakin sallah na layya bayan ran sallah suna a yamta shirik illa a yamta shirik abinda akwai magana shin ana nihin kwana biyu ne kwana uku da kwana uku har sallah a ciki kwana biyu bayan sallah ko ko banda sallah kwana uku bayan ta magana mafi rinjaye na sai karara kwana uku bayan sallah suna suna ya mata shirik kenan kuma hukumukun suna kuma kwanakin mina kwanakin mina ban da ranar sallah kwana uku bayan sallah suna a yamu tashrik wanda aka hana azumi kenan ran sallah ba ka yi haka a cikin waɗannan kwanaki uku bayan sallah ba azumi na layya me hujja kan haka kamar mun tsarin wannan magabata ko malaman salaf komi aka ce halak haram ba kurin ba kun malam ya ce a'a me madogara shi da abin da ce ma kaza sai mata jama kaza azumin litinin azumin kaza azumin da ba a yi kowanne da madogara ne da hujja ba hira bace ba ko ra'ayin wani malami ya ce kaza duka nan sai tabbatacce ya zo in ma kwani masunna yanzu ya magana kwanakin idi ya kama hujja kwanaki na tashariq da ba azumi ga hujja ana abi murra مولى أم هاني أنه دخل مع عبد الله بن عمر على أبي عمرو بن عاص فقرب إليهما طعاما فقال كل فقال إني سائم فقال عمر كل فهذه الأيام التي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرنا بإفطارها وينهانا عن صيامهما قال مالك وهي أيام التشريق wannan ruwa ta abin murra bararren bawa ne yantancen bawa na umma hani alwasai da na ali umma hani ya abu abu talib ita shi abin murra ke ba da labari annahu da shi na kaca kina kalmar aka maula kula ta bararren bawa bararren bawa kinan bawan da aka yantar da shi bawa ne da ma zama da shi aka ce hartani a wani masu ta hartani hartani ba ba wani san hartani hartani daban abdu daban abdu daban hartani daban gujin hartani ba wani zama da da suka tala asan kalmar hurun tarihi ne ta zo hurun asalin kalmar na wani gwargwari larabci na fusa gwargwari hurun tarihi ne kana bi mutu hurun tarihi kiran sabon yanci yanci samu daga baya da ba wani kenan amma samu yanci ta hace hartani hartani aka hartani ba bala bawa ne hartani ba bawa ne bawa ne da tsohon bawa ne da ya zama yanzu abdu shine bawa kurin bawa abdu wannan aka abin ke da cikin wani suka san abin ya ce abin murra maula muhammad ke cewa ya shiga wani abdullahi bin amr bin as ya shiga wajen tare da abdullahi bin amr ke dan amr bin as shi da abdullahi bin amr suka shiga wajen amr bin as kin baba abdullahi kenan da muka shiga sai faƙar mai ilahima shi amur bin as sai ya ba su kamar ya gabata masa da wani abinci ya ce kul ya ce kuci ya ba kan da ɗan shi ne da abokin ɗan suka tare ya ce ci faƙal sai ya ce ni azumi nake kina abdullahi ya ce azumi nake inda sa azumi nake faƙal amar ko ka kuma shi abdullahi bin amur shi ne wani mai yawan ibada wani mai san azumin wani san ibada da kullum da a ranar mace shi azumi yake ha a ranar kin sai baban ya ce mishi shi amur bin as ya ce mishi kul fa hadhihi ayyam wa'annan kwanaki allati kana rasul sallallahu alaihi wasallam na bi iftari ya wani hana asami ma wa'annan kwanaki manzo Allah sallallahu alaihi wasallam iya mun umarnin cin abinci a cikin su kuma yana hana mu azumi a cikin su imam malik ya ce maka wannan kwanaki ne kwanaki ne ayyamun tashrik kwanakin sallah ta layya wannan kwanaki na bayan sallah layya wannan kwanaki uku sun ce manzo Allah ya hana yan umarnin cin abinci a ciki kuma da hana mu azumi a ciki ita ayyamu akalan wa shurb kwanaki na ci da sha wa bi'al da harka ta mata gurin kai haka gomi an halatta maka kwanaki da alkulanin kwanaki na ci da sha sai wannan shine kenan madogar wannan magana ruwa da abu dawud ya rutu sai an aisha wa bin umar radiyallahu anhuma wata ruwaya ta zo daga aisha haka daga abdullahi bin umar wannan ruwaya imam bukhari ya rutu ta wa'annan guda biyu aisha da abdullahi bin umar qala suka ce lam yurakhis fi ayyam at-tashriq an yasumuna illa liman lam yajid al-hadiya kenan ba a yi ba rangwame ba a yi ba rangwame kan yin azumi a kwanakin yanyani kwanakin sallah talayya ba a wa kowa ba rangwame ya azumi a ciki kenan ba rangwame ba a yi kurin sai ga wanda bai samu hadaya ba kenan wanda ya je aikin haji bai iya sayan hadaya yake so kamacinta ya azumi wanda aka ce a yi kwana uku a makka kwana bakwai ka koma gida ko to kina a wannan hali wanda bai samu hadaya ba kina shi an bashi damar ya azumin wannan kwanaki ko da a makka ne ko da aikin hajji ne iya dama ya azumi wa shagarin sallah kwana uku ban sallah magana kenan na wata an gane magana yanzu wannan shine mas'alar kenan yanzu ya kare maka matsala ta ba azumi a kwanaki na sallah bayan sallah kwana uku ban sallah ba azumi sai yawon juma'ati munfarida ranar juma'a kurin ka yi azumi saboda juma'a kurin saboda kasa kuma tsammanin wata kusanta Allah ne azumin juma'a kurin ranar juma'a sai azumi an abi hurairah radiyallahu an qad sami'tu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yaqul la yasumu ahadukum yawm al-jum'ati illa yawman qablahu aw ba'dahu wannan ruwaya Imam Bukhari ya roto Muslim ya roto haka Abu Dawud haka Imam Tirmidhi me hujja kan haka ta hana azumi na ranar juma'a ta kadai Abu Hurairah ke cewa ya ji annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa la yasumu ahadukum yawmal juma'a kaddayan ku ya azumi a ranar juma'a illa yawman qablahu aw ba'dahu sai in zai azumi alhamis yayi juma'a ko ko yayi juma'a da subudu a wannan magana kenan asalin abin zamu zai mu zo a gaba na shubhal azumin subudu kaga masu ganin azumi ana azumin subudu suna kawo magana suke amma suke kawo na hujjar yin azumin subudu in an gama shi da wata rana yanzu nan ga abin da yahudi dan duk da anan shi zai ka baban kurin maganar azumin juma'a kurin ba a yi azumin juma'a ta kaɗai kurin sai za mu gama da nasibu da matsalar juma'a an aka yi ba na ta sha a ba ya ce sai magana yau musabat munfaridan yin azumin subdu ita kaɗai an abdullahi bin busur as-sulami an ukuti as-sama annan nabiyyi sallallahu alaihi wasallam qala la tasumu yawm as-sabt إلا فيما افترض عليكم وإن لم يجد أحدكم إلا لها عنب إلا لها عنبة أو عود شجرة فليمدقه رواية أبو داود يكاو ترمزي يكاو ابن ماجه يكاو Abdullahi bin Busur Asulami yake cewa daga ba alwashi sama take ba labarin cewa Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce la tasumu yawm as-sabt kakkuyi azumi a ranar subdu illa fi mafturi da alaikum sai abin da yake na farilla ne sai ke cewa wa illam yajid ahadukum illa liha inaba ɗayanku ko da bai samu komi ba sai kwamsan inabi ganyen inabi kwamsa ta inabi ya shi ka samu a asibitu a uda shajara ko kuma ka samu komi abinci ba sai wani icce na wata itaciya fali ya mudugu ka tamna dan dai ka kare azumin asibitin wannan yan washi ne mushkila ta maganar azumin kaga can masu ganin ana iya azumin subutu in dalilin ko an yi azumin kayan subutu wannan magana ce ta sama ta magana kakku azumi ranar juma'a sai in kunya azumi kayan juma'a ko bayan juma'a subutu kenan wannan ya kawo maka eh to mun kare da juma'a ita juma'a kaga nasi karar ya zo na akwai ruwaya ta kawo illa kan saumun yasu mana azumin juma'a an akwai azumi da ka saba yi ita kurin a yi ta don ita kaɗai ne amma an akwai azumi da ya dace imam sadi ashura wakar azumin sha sha hudu wannan ruwa ta zo karara an akwai azumin da ka saba yi kana yi azumi juma kaɗai misali irin tasuwa ya hudu ko ashura ko azumin arafa misali ita nasu ya zo an akwai azumi mai dalili ana iya yi ita subdu mai wani mushkilar ta maganar in muka ɗauka wancan ruwa ya taurako ya ce kaka azumi juma'a ya ka azumi ka ita ko banta kenan akwai sudu kenan ko to amma anan kamar albani ya cikin wani maganin da magabata suka yi irin su albani su aliya cikin almajiran shi a yau a zamanin yanzu wani iya cikin wani wuri wanda malamai ke kwarai maganganu wasu masu yi littafai har ma da raddi da juna kan azumin sudu shi albani ya tafi da farko akwai littafin cikin ruwa gali da farko ya kawo maganar na maganar shi ma tare da masu ganin ana iya azumin subdu inda an yi azumi kayan ita ko azumi dalili ƙarshen lamari ya rihi da cewa bai gama dogara ba ya kawo da maganganu abinda ya ce ya sa ya komo daga rikiyar yin damar azumin subdu wannan ruwaya kaga shi can juma'a ta azumi wuni kahiyata ko bayan da ko shi kuma nan kun sai cayi sai abin da yake na farilla magana kenan shi cayi sai azumin farilla kura kenan a wannan ruwa ya mataka ta tabbata na ce la ta sumi musabt illa fi mutu da alaikum ka ku azumi ranar subdu sai azumin da aka faranta muku yace karkashin wannan ruwaya ke duk wani azumi da ba farilla bai bishi ko shi ta tsaya kan wannan magana mataka ba farilla ba wancan shubuha ya kama ganganu ire-iren da dama ya ce akwai ƙa'ida ta shari'a idan hani da hani da halicci suka zo a nuna sulfiki don misali na an halitta na an haramta an kasa akwai rigima ka abu an kasa samun madogara da rinja da magana ya ce tawar ƙa'ida tana kan cewa a rinja da ɓangaren hani don gudun shiga laifi don ba mai cewa maka yi baka lahi ta misali ba mai cewa maka yi ba azumin arfa ko azumin tasuwa ko azumin sha'aku ba kuma ta lahi a na ka tsoron lahi wajen yin ake tsoron lahi ko mutum za ka yi cikin su ka shiga ka tsaya kenan a nan ya sirrin jayar da bangaren hannun kenan wannan wuri ne mai rikici a mu ɗauka ko da ku wuce kanta to gudun shiga rikici ita kenan ka barin shi ya ilahiya tun ba mai cewa maka ba azumin arba kalai ko baka azumin taso baka ko baka azumin sha ko ta kalai ko kidan na ka tsaron yin yin cikin dan haka shi karshen lamarin da ya sai da ya bayar ka albani kan mas'alar azumin subdu korin ba azumin subdu sai in farilla ne musa kashe muka tabar da fatawa gaskiya ne gaskiya ne alhamdulillah ni dai na nutsu gaskiya da maganar wannan hujja ta wannan cewa sai in farilla ne duk da wasu malamai da farko sun tura magana sun tura magana saboda sun illa daga hadisin to amma daga baya hatta masu ra'ayin hatta masu ra'ayin an azumin kayan shi yayi sun tabbatar da ingancin wannan ruwaya to mutaka ko ta tabbata shi kun sai sa ya tsaya azumi ka ai azumi saboda manzo Allah ya ce sai azumin farilla kinda abin ba farilla ba babu shi kuma wasu na gana eh wannan kuma wannan kuma an ce sabani na fahimta wallahi wa'ala don ka a zaman to wuri mai rigima mataka fatan kai mafanta ce mutum ya fahimta da alawa alawa ni da kenan muna bada fahimta mana muna bada amsa da abinda mutum shi nan kullum magana akwai ruwa ta sunan abi dawud zamu karo insha Allah na ga lokaci yayi sai dai alakan satin sama insha Allah sai mai bayani insha Allah اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك السلام عليكم ورحمه الله وبركاته